ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahad ne wanda ya daidai da daren sha tara ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 daidai da sha hudu ga watan march shekara ta 2009 wannan shine kasar na 67 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi taken karatun da muka sawa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu muna cikin kitabul ghusli wato matattarar da al-imam al-bukhari yake karantar da mu dangane da hukunce-hukuncen wanka a musulunci ina hukuncin wankan janaba yaya ake wankan janaba ina hukuncin yin alwala a cikin wankan janaba yaya ake yin alwalar yaya wankan haila yaya wankan idi yaya wankan shiga harama wasu hukunce-hukunce dai masu dama daga cikin waɗanda muka tattauna har ma da waɗanda za mu zo mu tattauna mun tattauna wata matsala mai ban sha'awa ita ce ina hukuncin miji ya yi wanka shi da matar shi to ina hukuncin kuma mutum ya je shi kaɗai ya tuɓe tsirara tik haihuwar uwarshi a cikin banɗaki yana wanka ko kuma ya je wurin kurme ko swimming pool ya haɗu tare da gayu ‘yan uwan shi ko ya haɗu tare da ‘yan mata ko budurwa ta haɗu da samari ko budurwa ta haɗu da ‘yan mata ana wanka duk za mu tattauna waɗannan al'amuran insha Allahu ta'ala. A yanzu za mu ainihin ɗauko daga babin da muka kwana a kai wanda lokaci ya ƙure mana al'imam al-Bukhari ya ce babun idza zakara fil masjidi annahu junubun yakhruju kama huwa wala yatayammamu babin da ke bayani akan iza zakara fil masjidi annahu junubun idan masallaci ya tuna yana da janaba a halin yana cikin masallaci ya kama huwa sai ya fita kamar yadda yake a cikin sallar kai tsaye da ya tuna yana da janaba kawai sai ya yi gaba kai ya tsaya wata shawara kai ya tsaya cewa wai assalamu alaikum wa rahmatullah ai dama assalamu alaikum ai baka shiga ba ma balle kai sallama fita domin baka da sallatin farko inda ma an ɗauke maka zunubi ne kawai cewa ka shiga kana sallah ba tsarki to an ɗauke maka zunubi saboda baka sani ba don haka aka ce iza zakara idan ya tuna to sai ya fita a nan take wala ya tayammamu ba zai yi taimama ba a zahiri imam al-bukhari yana raddi ga wasu malamai ne waɗanda galibi ya girma cikinsu su ne a hanaf abin da suka ce shine yayin da kake cikin masallaci kana sallah ko baka sallah sai ka tuna kana da janaba suka ce to yanzu sai ka tsaya a idda kake idan ka motsa gaba suka ce to yanzu kayi laifi saboda yanzu kuma kayi motsi kenan babu tsarki kayi tafiya a cikin masallaci babu tsarki suka ce don haka sai ka yi taimama a matsayin tsarki na je ka na yi ka wanda zai halatta maka ka rarrafa ka fita daga masallacin shi ne kullum haka malaman hadisi suke akwai sira tsakaninsu da malaman fikihu a nan bai nuna ƙararra su yake musu raddi ba amma duk wanda ya san dawan garin ya san da su yake da ya ce wala ya tayammamu to shi ne irin wannan wurin idan badruddin al'aini mai umdatul qari in ya zo da yake shi ba hanafi ne sai ka jana ta faɗa wani lokacin har zagin bukhari yake kuma sharhin sahihul bukhari yake saboda kullum akwai wannan a tsakanin masu rike da mazhabi da masu riken hadisi sai ga akwai sabani so da dama قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أبو هريرة الله يكارى مش يردايتي أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما an tayar da sallah tsab kuma an daidaita sahu a tsaikyan fakharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya fito gare mu falamma qama fi musallahu da ya tsaya a wurin da yake sallah zakara annahu junubun sai ya tuna cewa yana da janaba faƙala lana sai ya ce da mu makanakum ku tsaya a idda kuke sun raja'a ilaina ko sun raja'a faghtasala sai ya koma gida sai ya wanka sun kharaja ilaina wa ra'suhu yaqturu ya fito gare mu kanshi yana ɗigar ruwa alamar ya je yayi wankan janaba kenan fa kabbara sai zo ya kabbara fa sallaina muka yi sallah ma'ahu muka bi shi sallah sallallahu alaihi wa alihi sallama tabahu abdul a'la al imamu abdul a'la ya biyo ainihin usmanu dan umar akan wannan hadisi na fata an gane an ma'amar daga ainihin ma'amar an zuhuri daga ainihin zuhuri wato Usmanu dan Umar malamin malamin Bukhari a cikin wancan isnadi ya ruwaito hadisin daga al-Imam Yunus Yunus daga Zuhri ko to anan sai Bukhari yace tabahu Abdul A'la Abdul A'la ya biyo shi shiwa shi Usmanu dan Umar wato kamar yadda Usmanu dan Umar ya ruwaito wannan hadisi haka Abdul A'la ma ya ruwaito amma shi Abdul A'la ya ruwaito shi ne an ma'amar daga ma'amar ba daga Yunusa ba sannan gaba ɗaya da yunusa da ma'amar ɗin an zuhuri daga zuhuri warawahu al-auza'i al-imam al-auza'i ma ya ruwaito wannan hadisi an zuhuri daga al-imam zuhuri abinda bukhari yake kokari shine ya tattaro wasu hanyoyi da za su ƙara karfafa waccan hanya wadda dama karfafaffiya ce Allah madaukakin sarki ya taimake mu to irin wannan kissa kamar yadda sahabi Abu Huraira ya bada labarin ta haka Abu Dauda ya ruwaito wata kissan makamanciyar wannan wadda sahabi Abu Bakar ta shi kuma ya bada labari shi yace har an riga an kabbarta sallah sai annabi ya tuna yana da janaba sai yace ku tsaya a idda kuke sai ya shiga je wanka sai ya dawo da ya dawo sai ya ci gaba da sallah to annan ne sai Imam Shafi'i ya tado da wata mas'ala yace idan mamu ya riga liman kabbara harama ina hukuncin sallah mafi yawancin malamai dai dama sun ce sallah ta ɓaci kuma haka ne domin mamu ne ya riga liman shiga sallah ko kun fahimta wadda ita sallar liman ne zai kabbarta sannan ka kabbarta to sai ya zama kai ka riga shi to amma a irin wannan halin sai imamun shafi ya ce in haka ta faru babu laifi shine in kuka duba ya yi kabbara kun yi kabbara can sai ya tuna yana da janaba sai ya ce ku tsaya a idda kuke to da kuka tsaya din nan yanzu ku ba ku fita daga sallah ba shi kuwa ba shi da sallah da ya tafi ya dawo da ya zo ya kabbara yanzu da ku da shi a hakika wa ya riga kabbara harama kaga ma mu suka riga shi amma sallah ta yi saboda an shiga wani hali ne na togaciya exception aka shiga wato wannan ba hali ne da za a yi fatawa da shi kai tsaye ba a ce jama'a mamu ya halatta ya riga liman kabbara harama ba za ka yi fatawa haka ba amma an shiga hali irin wannan sai ka ce babu laifi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Imam al-Bukhari ya ce babu nafdil yadaini min al-ghusli ko anil janabati babin da ke bayani akan nafdil yadaini share hannaye guda biyu minal ghusli anil janabati game da wankan janaba wato kayi wankan janaba madadin ka sa tawul ka shashare hannayenka sai ka sanya hannayenka da hannayenka kana share junansu da shi ko kun fahimta shine bukhari zai kulla mana wato ba lalle bane sai ka sa tawul ko tsumma ka shece ita laima zaka iya sanya ainihin hannunka ka shece ruwan ka shashare shi قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس يجي قالت ميمونة ميمونة ما ترمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تجي جماعة إرن waɗannan sunayen za ku rinka sa wa ‘ya'yanku su ne sai Allah ya ƙara wa ‘ya'yan albarka saboda waɗannan sunayen manzon Allah ya yarda da su yanzu kamar ita wannan manzon Allah ne ma ya raɗa mata wannan sunan saboda ya aure ta tana da suna ya sunan ki sai ta ce barra barra ma'ana mai bin Allah sai ce a'a sunan ki maimuna kamar yadda wata ya budurwa ce yar gidan Abdullahi dan Umar ta shigo ke yarinya sunan ki ita ma sai ta ce barra sai ce bal anti jamila a sunan ki jamila dai ma'ana ire-iren waɗannan sunaye da manzan Allah ne ya sa su to su ne sunayen da Allah yake murna da su ina fata an gane haka duk wani suna da manzan Allah ya amince da shi to shi kenan kuma mutane suna son sunaye masu daɗi ne wato yadda ake zaben suna mai daɗi wanda zai zama gonar gizo sama ‘ya'ya ƙasa ‘ya'ya ga albarka ga daɗin kamar yadda kake so sai ka je ka ɗauki littafin al'isaba fi tamyiz sahaba ko al-isti'ab ila ma'rifat al-ashab na ibnu abdulbar tarihin sahabbai sai ka je sai ka rinka ganin sunayen sahabbai masu daɗi waɗanda suka yi maka daɗin in ba haka ba duk sunayen sahabbai alheri ne tunda manzon Allah ya yarda da su yo ai Allah ma ya yarda da su kafin ma manzon Allah tukuna dungurun gum kenan qalat maimunatu na'am eh wato ba asalin tazkiyar da ke cikin sunan ba ce annabi ya ɗauko ta hikima ne cewa in aka zo aka ce barratu na nan mai bin Allah na nan sai ku ce ba ta nan to ku kuma fa yawa wato shi ne ga abin ya yi kaifi da yawa wa alaikum salam wa rahmatullah na'am duk wanda liman ya ya tabbata ko dai liman ya ce makanakum ku tsaya ya je yo taimama a je yo wanka ya dawo to amma in ya zama gidan shi kwarbai ne kuma fa to yanzu daga cikin wada kafin a kai kwarbai za a awa daya kaga za ku watse amma a nan kwanan masallaci akwai inda ruwa yake mai dumi zai shiga cikin minti biyar ya watsa ya fito in ya ce makanakum yayi in kuma ya istikhlafi daidai ne shine ya jawo wani ya nada daidai ne mun tattauna wannan insha Allah kamar yaya ya riga ya e sai ce maka duk abu ne mai sauki an riga an kai raka ta uku a sallar la'asar sai ya tuna sai ya ce makanakum sai suka take ta suka tsaya a nan sai ya je sai yo wankan sai ya dawo da ya dawo sadda ya kabbarta shi ya kabbarta raka'a farko ne yayin da su kuma suke ta nawa suke ta uku shikenan ya zama me ikhtilafun niyya ne kawai ma'ana yanzu daidai lokacin da zai kai raka'a ta ɗaya eh ta biyu su kuma sallar ta cika a sadda zai gama tahiya yana miƙewa su kuma suna da ɗayan hanya biyu ko dai su sallame su rabu da shi ya ƙara su tashi shi kaɗai ko kuma su zauna su jira shi ya zauna ya gama rako'in shi ya dawo ya tahiya ya sallama sannan su yi sallama da sallaman shi ibn hazmin ya yi ishara ainihin akan wannan matsalar ibn taimiyya ya rubuta littafi musamman akan waɗannan jimillar matsalolin haka ibn abil izzi al-hanafi ina son sai mun zo daidai gabar wurin ne zan ɗauko muku littafan da malamai suka tattauna waɗannan ire-iren matsaloli waɗanda za ka gansu kamar masu rikici ne a fiƙihu amma sai ga babu wani rikici a kansu insha Allah maimuna ta ce wa ba'atu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ghusla na aje wa manzon Allah ruwan wanka fasatartuhu bi thawbin sai na sanya tufafi na suturce shi kaga wannan riwaya ta bayyana suturcewar ba wai kamar wani lokaci da muka yi ishara ba ko ta tsaya ne ta kara kofa a'a wani zani ne ta sa sai ta suturce shi don ka a gan shi wa sabba ala yadaihi fagasalahuma sai ya zuba wa hannayen shi ruwa ya wanke su thumma sabba bi yaminihi ala shimalihi sai ya ɗibo ruwa da hannun shi na ainihin wato dama yana zuba wa hannun shi na hagu fagasala farjahu sai ya wanke al'aurar shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa daraba bi yadihi al-arda sai manzon Allah ya sa hannun shi ya bugi ƙasa famasahaha sai ya shafe ta ko kuma ya shafe wannan hannun nashi ya shashare hannun nashi domin famasahaha haɗin yana iya komawa zuwa ga alyadu kuma yana iya komawa zuwa ga ainihin wato al'ard din sun magasalaha sannan sai ya ainihin wanke ita hannu ɗin domin a ƙa'idar larabci duk abin da yake impious duk abin da yake tagwaye ne to in ka zo cire guda ɗaya to sai ka mai da shi mace sai ka ce hazihi yadi wannan hannu ta ce ba za ka ce wannan hannu na bane ko da ba Kano ne kai sai ka ce wannan hannu ta ce hannu ta tana ciwo ka zazzagance in dai a larabci ne ina fata an gane kai kanawa za su ji gungurungun dole kuma su yi haka in dai larabci ne za ka eh famad maza na zuwa sai ya ainihin kurkura baki wastan shaka ya shaƙi ruwa ya face domin mun karanto a baya cewa shaƙar ruwa da facewa ne wa ghasala wajhahu sai ya wanke fuskar shi wa zira'aihi da kuma hannayen shi thumma sabba ala ra'sihi sannan ya ɗibi ruwa ya zuba wa ainihin kanshi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa afada ala jasadihi sannan sai ya ainihin wato kwarara wa sauran jikin shi ruwa thumma tanaha sai ya ja da baya fa ghasala qadamaihi sai wanke kafafuwan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fanawaltuhu thawban sai na miƙa mishi wani tufafi kamar tawel haka kamar wato mayani ya share jikin shi falam ya akhudhu sai bai karba ba fantalaka sai ya tafi wa huwa yanfudu bi wa huwa yanfudu yadayhi yana ainihin shece hannayen shi mahallin shahid kenan yana shece hannayen shi da hannun shi wannan kuma yana nuna yadda matan salaf suke da fahimta shine ta yi abin arziki ta miƙo mishi sai bai karba ba kada ta fushi ta ce to ai dama kai baka son abin arziki dama kai baka son abin arziki ba a'a tunda alheri ne kika kuma ya nuna a'a bari ba komi shikenan sai ki fahimta a haka kai ki wata muguwar fassara a'a to ai ran nan da wanta ta kawo maka sai ka karba ni kuma da ta kawo sai ka ki karbe kasan mata akwai demokradiya a cikin su babu man bada bi shikki ra'asihi al-aymani fil ghusli yace babin da ke bayani akan wanda ya fara wanke barin jikin shi na dama wato barin kanshi na dama a wajen wanka abin da ake nufi in ka zo ka zuba ruwan aka to ciccuɗa wasu ake ka fara da ɓangaren dama to in kai haka kayi sunna dalili akan haka shine haddasana khallad ibn yahya قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر رضي الله تعالى عنك يا عائشة صفية الشيبة الماجرة عائشة الله من أوكتين سركية آرى مسيرتها قالت ita ainihin wato safiya ta ce an aisha qalat daga aisha aisha ta ce kunna idza asabat ihdana janaba idan janaba ta samu ɗaya daga cikinmu akhadhat bi yadiha salasan bi yadiha salasan sai ta kwarfo ruwa da hannayenta ta ɗibo ruwa da hannayenta so uku fauqa ra'siha sai ta zuba akan kanta a saman kanta summa bi yadiha sannan sai ta sa hannunta ala shikki hal aiman akan ɓarin jikinta na dama wato akan ɓarin ainihin wato kanta na dama wa biyadi hal ukhra ɗaya hannun nata kuma ala shikki hal aisar a ainihin wato ɓarinta na hagu sai ta cicciuɗa abinda magana take nufi shine idan janaba ta samu ɗaya daga cikin su su matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma su matan zamanin annabi don wajhul istidlal ɗin kenan don in ka dubi wannan hadisin da kyau ba marfu'i ba ne ba aisha ba ta ce annabi yana kaza ba ko annabi ya ce kaza ita take ba da labarin abin da suke yi to mecece fuskar kafa hujjar imam bukhari wanda a ka'ida shi shine in ka ga ya kawo hadisi da isnadi cikakke to marfu'i ne to amma yanzu wannan kuma baka ga rafa'a ba zahiri baka ga inda aka danganta ga annabi ba ishara zuwa ga wannan abin da suke a zamanin annabi suke yi to duk abin da suke a zamanin annabi in har ya tabbata ba a yi inkari ba to abin ba mugun abu ba ne don inda mugun abu ne Allah zai faɗakar na fata an gane saboda haka ta ce mu mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama mun kasance idan janaba ta samu ɗaya daga cikinmu sai ta ɗibi ruwa da hannayenta guda biyu sai ta ɗibi ruwa su uku sai ta zuba a kanta sannan sai kuma ta sa ainihin wato hannunta a ɓarinta na dama to ɓarinta na dama na ina na kanta sai ta cuɗa sannan wa biyadi hal ukhra ala shiqqi hal aisar sannan sai kuma ta sanya ainihin ɗaya hannun nata na hagu akan ɓarin kanta na hagu nan tana cuɗawa nan tana cuɗawa to amma yaya za a yi mu fahimci wanda ake farawa da shi anan saboda dama ta fara gabatarwa ta ce sannan sai ta sa hannunta na dama a ɓarin kanta na dama ta yi me ta cuɗa hannunta na hagu kuma yana cuɗa ɓarin kanta na hagu sai zama ke in an zuba ruwan a ka jama'a in an tashi cuccuɗawan sai a fara cuɗa ɓarin dama sannan kar ku manta wannan hadisin zaka haɗo shi da wani hadisi can baya na Aisha da ta ce kana yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sha'anihi kulli sannan zubawa ta biyu za ta ci cuɗa amma nan wajen ba da labari ne ta ce akhadhat bi yadayha salasan fawqa ra'siha sai ta ce sun biyadiha ala shikki hal'aiman ba za ka fahimce shi akan sai ta gama zubawa don sai zama zuba tara fattasatturu afdalu al-imam al-bukhari ya ce babin da ke bayani akan manigta sala uryanan wanda ya wanka tsirara wahadahu idan shi kadai ne fil to suturcewa shi ya fi shine in za ka yi wanka sai ka ɗan sa wani gajeren wando ko ka ɗan sa wani ɗan kamfai haka wanda kana wankan koda ta cikin shi za ka iya cicciɗawa to yin haka ya fi to amma in kai sindir kuma fa babu laifi ɗan mu'awiya an jaddihi shi ko ya karɓo daga kakan shi bahas ɗin shine mu'awiya ɗan haida mu'awiya ɗan haida sahabi ne عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ka ji kunyar shi shine wajihin da bukhari ya ce kenan ko da kai kadai din ne ka sanya sutura ya fi saboda me saboda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna kana cikin mutane ba za ka iya yin wankan ba saboda suna ganin ka ko a jikinka ai kuma yana ganin tsiraicinka sai ka ce a ai abin ana maganar mu'amalar ka ce kai zuwa gare shi domin sanda ka sa babbar riga da ya ciki da wando da rawani da duk fakafakan da ka sa kana yawo cikin jama'a shi yin wanka tsirara ko da kai kadai ne amma da za ka dan sa wani abu ka suturce to da yafi saboda wannan hadisin hadisi ne kyakkyawa wanda al-Imam Abu Dauda da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Maja da al-Imam Ibn Sakan ke magana ba domin ai al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab abin da zaka duba ko da a wata munasaba ce annabi ya faɗi wannan magana amma kuma su malaman fiqhu kullum suna kallon annabi ne hukuncin sayar da akuyan nan sai ka ji wani malamin fiqhu ya ce a ƙarƙashin wannan hukuncin haka baiwa ma in aka tashi sai da ita wannan hukuncin ya shigo misali sai ce bai halatta a ɗauki akuya tana shayar da ɗan jinjirin ɗa a siyar da ce annabi ya ce kaza to amma hukuncin asali annabi ya faɗi akan akuya ne me yasa aka dawo da shi akan mutane shine fuka hawa haka suke tasarrufi shi yasa yake da kyau ka karanta littattafai da malamai suka rubuta kamar su ibn rajab da su suyuti alqawaid ba huwa an-nazair قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق من المصنف كينا عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت حتى نظرت بنو إسرائيل أعظم بالحجر صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi abu huraira ne ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi yace kanat banu isra'ila su banu isra'ila sun kasance to a fasahance ya halatta sai dai akwai yarfe a ciki misali yanzu masu rubuta tarihin najeriya turawa in suka zo rubuta tarihin najeriya da turanci in suka so su wa najeriya wulakanci sai su ce nigeria got it sai su amfani ha sai a yi ta'abirinta da feminine gender sai zama kenan in 'yan Najeriya masu jin turanci suka ji sai su na'am an girmama su. To, a larabci in ka kira sunan kabila ka ce, Kanat Hausa Isra'ila. Banu Isra'ila sun kasance, tare da cewa Kanat ɗin ishara ce zuwa Kanat kabilatu Bani Isra'ila, wato daidai ne. to annabi sallallahu alaihi wasallama tun da ya yi haka ko bani isra'ila sun kasance yagtasiluna uratan suna yin wanka ne tsirara abin da ake nufi da tsirara nan shine yanzuru ba'dhum ila ba'd sashin suna kallon sashi wannan ya tsuguna nan yana bani isra'ila ba su da mutunci jama'a wa kana Musa yaghtasilu wahdahu to annabi Musa da ya taso cikin shi shi annabi ne mai tsarki ne sai shi yana keɓewa gefe guda yana wanka wato madadin bani Isra'ilan tse da Allah ma yamna'u Musa an yagtasila ma'ana ba abin da ya hana Musa ya wanka tare da mu illa annahu adar sai dan yana da gwaiwa gwaiwa ce da shi baya son a gani ne in ba tsoro ba ya fito cikin jama'a wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum annabi Musa da kanshi sai da ya kuka duk da hakurin annabi Musa amma sai da ya kuka da su banu Isra'ila suna da wahalar sha'ani ga sunan yanzu duk fitinar da ake ciki a duniya gaba ɗaya ba min zurriyati ya Allah cikin zurriyata ma a samu mutanen kirki sai Allah yake la yanalu ahadiz zalimina amma na banza daga cikin su ba za su samu wannan cika alkawarin ba kenan annabi Ibrahim ya san a cikin ikon Allah ko Allah ya sanar da shan annabawa ne ka duba daraja babu wata kabila da ake danganta su kai tsaye ana cewa ‘ya'yan annabi na sai sufa sunan kabilar su kenan ‘ya'yan Isra'ila waye Isra'ila fadhahaba marratan yaghtasilu wani lokaci sai Musa ya tafi yana wankan shi shi kadai kamar yadda ya saba fawada'a saubahu ala hajarin sai ya samu tufafin shi sai ya aje tufafin shi akan wani dutse fa farra al-hajaru bi saubihi sai du ɗauki tufafina haka har sai da aka shigo cikin bani isra'ila hatta nazarat banu isra'ila ila musa har bani isra'ila sai da suka dubi annabi musa faƙalu sai kuma suka dawo suka ce wallahi ma bin dukan wannan dutsen annabi musa ya rinka dukan dutsen ka ji iyakar hadisin kenan sai abu huraira ya ta'aliki faƙala abu huraira sai abu huraira ya ce wallahi in ne muku rantsuwa da allah innahu lanadabun bil hajari ai hasmishi rauni darban bil hajari don wannan ya zama duka ne har guda shi da ainihin ga dutsen to wannan hadisi jama'a dukan musulmi ahli sunna sun amince da shi waɗanda suka kawo matsala game da hadisin nan su ne mu'tazilawa suka ce wannan hadisi ya ka ce ai ba ku gane ba ne fitina ce ta taso wadda yake kashe ta kuma sai an bi wata hanya wadda yake ɗayan hanyoyi guda biyu hanya ta farko ba za ta biya bukata ba hanya ta biyu za ta biya bukata a bana kare kanshi to ba za su yadda ba to yanzu wacce hanya matar shi ta fito ta ce jama'a ƙarya ne fa abin da ake gaya miji na sai a ce ƙarya kike mai gidanki ne ko ƴaƴan shi ko wan shi haruna ko yaya to hanya mafi sauki babu akhaffu ne. sai a taka ɗaya matsala daga cikin matsalolin guda biyu wadda ta fi sauƙi ko kun fahimta ɗaya kenan na biyu suka sake cewa yaushe za a ce dutse ya ruga da gudu sai ka midatan wahiyar ta murru marar sahabi sai ce me sun allahi ya ce za ka ga duwatsu in kiyama ta taso suna gudu gudu irin kamar ka ce gajimari ko hadari ne irin yadda annabi ibrahim shine kakansu na'am na'am na'am e can ana magana uba ne shi biologically annabi ibrahim shi ya haifi ishaq ana magana aqida a aqidance shi ba ba yahude bane amma a jinifa shi ya haife su don haka akwai bambancin abubuwan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wannan hadisi yana nuna mana annabi Musa yana yin wanka ne tsira sai kuma ya ce wa an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala kuma dai daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce to yanzu wannan hadisin ta iya yiwa ka ce to ai bukhari hadisi sani shine isnadin wannan hadisin na biyu hikima ce imam bukhari wato imam bukhari jama'a kwararre ne madadin ya sake maimaita isnadin sai ga tunda dai isnadin ɗaya ne hadisin ne ya saba kawai sai ya ce haka kuma daga abu hurairah ga mahallin shahid ne domin da annabi ya kawo bai ci gyaran maganar ba bai ce amma haka ba daidai bane mu gare mu annabi ayyuba ne yana wanka tsirara wata rana fa kharra alaihi jaradun min zahabin faja'ala ayyubu yahsi fi thawbihi ayyuba yana wanka fa kharra alaihi jaradun aka ce sai fari suka zubo mishi daga sama min zahabin fari ne amma na zinare fara dai da ka sani wannan karka wani rikice ka je ba fara wannan kwaro faja'ala ayyubu ayyubu fa yana cikin wanka sai ya rinka yahsi fi saubihi yana tattaro waɗannan fari waɗannan gwalagwalai yana zubawa a cikin ainihin tufafin shi fanadahu rabbuhu sai ubin yake kamar yadda ka faɗi wa izzatika ina rantsuwa da buwayarka duk wadata ka wadata ni nagode walakin sai dai kuma laghina bi an barakatika ba ni iya wadatuwa game da albarka ka wannan albarka ce duk da ka wadata ni ina bukatar ƙari adadin ya ce bari ma ita rigar ce ma ya buɗe ta yana zuba kuɗin ma'ana ya tashi tafiya ya ɗora kuɗi jama'a ai ba haramun ba ne duk sufaye ne suka rikita al'amari malam to shine munafiki in ba haka ba to mahaukaci ne yana da mental problem tashi dai jama'a kun ji to mahallin shahid anan shine ayyuba yana wanka tsirara warawahu ibrahimu hakanan ibrahimu ya ruwaito wannan hadisi an musa ibn uqba ara kaga baina ayyubu yagtasilu uryanan wani lokaci ayyubu yana wanka tsirara sai waccan hadisa ta faru wannan wata hanyar ce ta hadisin bukhari ya sake samuwa badda waccan kenan wannan hadisin ya zo ta hanyoyi guda yana kashe kaifin gani wannan hadisin karya ne duk su siyudi sun karyata wannan hadisi da su ibn jawzi da sauransu bai tabbata ba wannan ba hadisi ba ne in ka karanta sharhin jawahirul iklil a ka zai ji sashe ko kuma duk wannan hayaniya ce ta masu ainihin kaga hadisan karya babu tasatturi fil ghusli inda nasi babin da ke bayani akan cewa a suturce wurin wanka idan ya kasance akwai mutane suturcewa fil ghusli a wajen wanka inda nasu idan akwai mutane qala haddathana abdullah ibn maslama an malikin an abin nadri maula umar ibn ubaidillah anna abahu murra maula ummi hani ibn imam daril hijra an abin nadri shi ko yace daga abin nadri shi abin nadri din maula umar ibn ubaidillahi bararren bawa ne na umar dan ubaidillahi shi ko cewa ya anna aba murrata wani mutum mai su ko kun fahimta na daga cikin latifar da ke cikin isnadin kuma wannan yanke wala'in su na yanta bayi ne wato bayi ne aka yanta su shi wannan ainihin wato abin nadri da aka karbo daga gare shi shi abin nadri din bararren bawa ne na Umar ɗan Ubaidillahi. To ita ummu hani'in wace ce sai ce binti abi talibin, ‘yar abi talibin yaya sayidina Ali, yaya sayidina Ali ce. To duk irin waɗannan sunaye za ku iya sa wa ‘ya'yanku su, sai dai sunan da ya zama abu ko ummu, awaɗa abu huraira, kenan zai zama Abdulrahman, ka sanya mishi abu bakrata, kenan zai zama nufai. In zai ci sunan zai cinye gaba ɗaya ne, ina fata an gane. to akhbarahu shi wannan abu murra ne ya baiwa ainihin wato abin zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a aki yace adimna khailana illan tarauha tusiru an-naqu maw'idu halkida'u yubarina al-asinnatu mus'idatin ala aktafiha al-aslu zima'u tu'izzu Allahu fihi man yasha'u wa jibrilun aminu Allah fina wa ruhul qudusi laysa lahu kifa'u wani mawaƙi ne sai da ya shekara sittin yana waka a jahiliya ya zo ya musulunta kuma sai da ya sake shekara sittin idan ya zo yabo haka zai gyara kai gyara ma'ana kamar na rambaɗa kenan a cikin hausawa na rambaɗa ya san yadda zai gyara kai gyara kai gyara ka in ya so kuma ya rugurguza ka sai kaga zaka ji kunya fitowa to haka hassan yake to da yake an ne rago ne to yana waka yana dan yaya dai kada to shi ne sai manzo Allah yake ka ci gaba malaika yana nan a tsaye malaika jibril ne ma yake gadin ka so you are secured shi wannan da yazo waka sai yayi sai yayi hasashi musulmi sojojin musulmi ba za su kula su ba to da ya faɗi wannan sai wata kalma da ta rusa su sai ya ce fa in ma tu'ridu an na'tamarna tunda dai har mun zo za mu yaƙe ku maza sun gudu mata sun fito suna dukan sojoji da hijar rana ma'ana za mu muku kisan ada da samuda sannan mai umarar sai ce wa kanal fatuhu shikenan an buɗe maka da yaƙi wanka shafal gitsa'u duk wata matsala tsakaninmu da ku ta ƙare sai sake gaya musu wata kalma ya ce wa jibrilun a wannan rana da aka yi fatuhu makka jama'a wato wata rana ce da sahabbai ba su taɓa ganin irinta ba an taho mutanen makka suka ji tsoro suka gudu da suka gudu har aka samu wani ibnu khatalin ya zo ya musulunta sai ya gudo maka kuma ya ce ya yi ridda sai manzo Allah ya faɗi wata doka saboda manzo Allah ya iya diplomasiya ta hikimar yaƙi sai ya ce duk wanda ya shiga ka'aba ku kyale shi duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyana to ku kyale shi annabi ya faɗi haka ne saboda na ɗaya Abu Sufyana shine shugabansa a lokacin yana ba maguje bai musulunta ba na biyu in aka kyala wani ya ce ya ci mutuncin wanda ya shiga gidan Abu Sufyan za su ce to ai Muhammadu rashin kunya shi ta kai gashi ma har yana wulakanta manyan mu ko gidan babba ka shiga sai ya bi ka sai ce to duk wanda ya shiga gidan manyan su to kaga su ma manyan jikin su zai sanyi duk wanda ya shiga Ka'aba a kyale shi don in ka shiga Ka'aba aka bi ka sai a ce to ko a zamanin da da ba addini wanda ya shiga ka'aba kyale shi ake amma su musulmi ko ka shiga ka'aba ba sa kyale sai annabi ya ce to duk wanda ya shiga waɗannan halaye to sai ka zo ka cewa annabi ibnu khatalin mu'allaqun bi asaril ka'aba shi wancan da ya rubbe gudu makka da ya ji ta ɓaci ya ji kuma wannan sanarwar sai je makalkale labulan ka'aba kaji dan siyasa kenan wanda zai wayo sai manzo Allah ya ce ku je ku zo da kanshi shi yanzu wannan doka ba za ta yi aiki a kan shi ba wata doka ce ita ce hukuncin ridda shi ne aka je aka kaso shi to wannan shekara da aka ci makka da yaƙi jama'a shi ne ainihin ita ummu hani ta ce na tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fawajadtuhu yaghtasilu sai na same shi yana wanka wa fatimatu tasturuhu fatimatu zahra Allah ya ƙara mata yarda ita ce take suturce shi ma'ana ta sa wani yadi ko wani zani ta rufe shi annabi yana wanka faƙala da ainihin wannan matar ta zo sai annabi ya ce man hazihi wace ce wannan faƙultu sai na ce ana ummu hani'in ni ce ummu hani'in malamai suka ce idan ta kai ta komo kana wanka ya halatta kai magana amma in ba ta kai ta komo wato in ba bukata ba don yanzu yana cikin wankan ne ya magana wace ce ta ce ummu hani'in ce to imam bukhari ya ruwaito hadisin iyakan nan zai sake maimaita mana hadisin wurare uku nan gaba kaɗan zaka ji sai ce sai da ya ce mata marhaban lale barkanki da zuwa me ke tafa da ke a wannan lokaci sai ta ce akwai kanin mijina ba musulmi ba ne ya ji an zo yau za a yaƙe su shine ya gudo ɗakina na da ya gudo ɗaki na shine sai na saka shi a ɗaka sai na sa kwaɗo sai na kulla ɗakin shine ƙani na Aliyu dan Abi Talib ya zo ya ce sai in bashi shi ya kashe shine na zo nemar wa wannan ƙanin mijina wa alfarma shine sai manzo Allah ya ce qad ajarna man ajarti ya ummahani duk wanda kika yi wa alfarma to mun yadda da alfarmar sai ta ce wa zalika duhan da hantsi ne a wannan lokaci har ma kaza kaza ta ci gaba da bada labari wannan yake nuna mahallin shahid na wannan hadisin dai shine wa fatimatu tasturuhu fatima tana suturce shi cewa to in akwai mutane ana so a suturce ka sannan kuma wannan hadisi kamar yadda zamu zo mu ji can gaba a lafazin shi yana nuna mana dukkan musulmin da ya je wurin waɗanda ba musulmi ba ya kullo wata amana in dai ba ta rusa musulunci ba ne to shi kenan ma'ana ya tafi akwa ibom ya je ya sai da awakin shi ya dawo sai wani arne ya ce mishi ka taho da ni ƙasarku gashi kuma ana yaƙi duk inda ga arna kashe su ake sai ce taho da ni ƙasarku ina so in zo in ga fishin argungun da ake dinnan kamun kifin argungun ko kuma ina so kaza shi wannan musulmin jahili ne ko ba jahili ba sai ya ce to taho ka shiga cikin alfarmata to yanzu dokar da aka sa ta kashe kafirai ba za ta yi aiki a kan shi ba don in kuka kashe shi a wannan lokacin kun ci amanar wannan musulmin wato musulmi ma bai da daraja kenan sai a zaunar da shi a ce to kenan mun baka daraja saboda wannan dan mu don mu wannan dan yana da daraja sai ga cewa a ashe musulmi suna girmama junansu ashe ba dan wani ba ban isa in shigo garin nan ba qala haddathana abdanu qala akhbarana abdullahi qala akhbarana sufyanu an al-a'mashi an salim ibn abi al-ja'di an quraib an ibn abbas an maimunata qalat سترت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يغتسل من الجنابة ميمونة تتي ناس ترجى منزل الله ينا وانكن جنابة kaga mahallin shahid kenan na suturce shi to ana so lallai in kana wanka lallai ne inda jama'a a wurin ka ka sakaya kenan yanzu danginmu da muke wuce su mutanen ƙauyuka kana tukin mota ko ka shiga mota kana tafiya sai ga kato ya zauna a bakin rafi a gefen hanya yana wanka tsirara ba daidai ba ne jama'a a je a yi wa mutanen ƙauye wa'azi a nuna musu sunna a nuna musu addinin musulunci musulmi ne amma an basu da jahilci ko wannan matsalar ka je ka tara su ka je ka yi fakin a ƙauyensu a yi sallah a zahar da su ka sha fura da nonansu ka yi wasa da dariya da su ku yi hira su ji daɗi sai a tashi a yi sallar la'asar suka ga kabili imamin su an gaisa an yi mutunci sai ka ce ala gafata malam zan ɗan yi wa'azi ne sai ka tashi ka ɗan yi wa'azi akan irin waɗannan social aspect da musulunci jama'a wanka tsirara ya halatta amma in a ban ɗaki kake amma in a bakin hanya ne haka to jama'a ba daidai ba ne kuskure ne a daina yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi kenan wannan sakon in ka faɗi ya isa sai ka ce to akar makallah na gode amma wannan na ɗan yi wa malam shara fage ne ban sani ba ko liman zai ɗan ƙara mana sharhi ina fata an gane sai ka ga liman ya ɗan tashi ya ce a to ai ni kan na gode dai na gode Allah ya ƙara zumunci Allah ya ƙara zumunci ka buɗe ƙofar alheri ran nan sai ka je ka ɗibo musu likitocin ido da likitocin rauni duka sai a zo a ƙauyen a yi musu magani kyauta sai ka zo kuma wata rana ka ce to za a kawo musu malami da zai rinka koya musu karatun ƙur'ani nan da nan sai ka ga ka sunantar da ƙauyen gaba ɗaya shi yasa da'awa aiki ne jama'a wanda yana buƙatar a rinka zama ana nazari ba wasu mutanen ƙauye wallahi da suke ƙin da'awar sunna amma matsalar shine ne wasu mutane ne suke diran musu kamar helicopter kawai sai ka dira a tsaye ka ce to liman ja baya baka iya sallah ba shekara ka sittin baka iya shi kenan sai a ce za a yi jihadi a kanka ina fata an gane wallahi jama'a abin da ya faru irin haka din can wani kauye wajen bauchi ni wallahi alazimi na manta ma kauyen sai da wata hadisa ta faru na je wucewa ne kawai na dan tsaya akai haka suka ji daɗi malam zumunci sai ya kullu ran nan sai wani ya tafi yana neman aure a cikin garin Bauchi sai aka ce ba za a bashi ba ba a san shi ba sai yarinya sai ta gudu ƙauye can wurin kakanninta ashe can ƙauyen da na tafi ne wa'azi ne da ta gudu shi kenan sai ta buga waya ta ce mishi ai tana nan ƙauyen kakanninta kaza kaza sai ya kintsa sai ya je ya ka ce to kai ya za a ɗauki a baka ai ba a san ka bane sai ce to shi dai a zariya yake to a zariya kaiwa ka sani sai ce shi dai tukuna ɗalibin albani ne sai suka ce a a a to to yau gidan liman za ka kwana shiken kawai ana sallar la'asar sai aka buga wa uban wato kakanta ya buga wa uban waya a bauchi ce wato zan ɗaura wancan aure yanzu yanzu da wannan yaron ai namu ne yaron a lokacin wallahi ina Saudi Arabia sai buga min yace ga yadda aka yi nace to ka more ku duba wancan alherin ne a lokacin da aka faɗa mini na iya gano wannan hadisa amma na manta wannan ƙauye ne ashe wani ƙauye ne da an fita azare shine mutanen ƙauyen nan jama'a musulmi ne suna son sunna suna son addinin musulunci amma matsala nisantarsu da aka yi da kuma nisa da suka yi daga garuruka sai zama akwai jahilcin addini ke sa daga cikin hikimomi da za ku yi jama'a akwai wani bawan Allah Allah ya saka mishi da alkhairi mutumin numan ne nan abin nan shalan can jihar Adamawa wallahi video ya siya tun ana video irin wannan video tape da katon talbijin kankame mai irin wanda sai an ɗauko a kori kura din nan za ta ɗauke shi sai aka je aka kafa musu duk karatuttukan da muka yi sai a je a sa musu sai su taru suna kallo sai zama gaba ɗayan suna bin da'awar mu suna daga nesa wallahi ran da na je garin sai ne mamaki ba kamar dama duk abin da muke tare ake da su anan to wannan yana daga cikin wato gaskiya mu tsaya mu yi aiki da tunani akan ya za a yi a yada wannan addinin musulunci amma ina gaya muku sunna jama'a babu musulmin da ke kinta amma yaya aka gabatar mishi da ita wane ne ya gabatar mishi da ita wa'azi muka tafi zami a wani gari ina tunanin sunan shi mataru mataru ko matari dai hanyar jos matari da muka je mu ne zami wa'azin amma da muka tafi da malam hudu kaji Allah ya gafarta mishi tun muna kan hanya sai na dan laba na cewa abokina in muka je malam zai fara yin magana sai ce kamar ya na ce a'a ai mu dinnan yanzu yan shekara ashirin da muka je mu ce za mu yi wa'azi sai a ga a haba mu za mu tara da ta yan shekara saba'in sai a ce ai rashin kunya ne ga wani tsoho nan ma da furfura to da muka je shi kenan sai shi abokina bai gamsu da wannan tunanin ba muna zuwa don ka a samu kuskure sai ne marmaza na miƙe na ce to jama'a mun zo ne da malamin mu zai yi maku wa'azi na yi muƙaddima ne muƙaddima kamar minti talatin duk a lokacin na sassaka wa'azin nawa to da malam hudu ya tashi sai ya gyara fage ya gyara fage shikenan sai wa'azi ya ram shikenan sai muka samu wani dattijo a garin sai muka ce to liman rufe mana da addu'a sai da muka kusan shekara goma sha biyar muna mu'amala da mutanen garin na in fact tafiya ta yola ce ma dai ta yanke alakan mu saboda lokacin wayar GSM ba ta karfi ba ya kamata ku fahimci mutanen ƙauyukan nan ga su nan hanyar Kaduna hanyar Kano hanyar Sokoto zaka gansu wasu zaka je ka gansu sun taru ga masallaci sun gina ga kaza ga kaza sai ka ce ka zo ne ka zo ka ziyarce su kuma musamman waccan hikimar da na faɗi ka je musu da likitoci likitan ido ko kwaya ɗaya ka samu naira dubu goma za ta sai maganin ɗigawa a ido wanda duk ƙauyen za a ɗiga wani mai ciwon ido sai ka ji ya shiga tarihi wata ran ɗan ƙauyen in ya zama ministan lafiya sai ya ce ai ina ƙarami wani babban malami nan ya zo da manya-manyan likitoci ake ta ɗiga dattawan garin maganin ido wato alheri jama'a za mu zo mu karanta za ka ji alheri manzo Allah ya taɓa wata mata wannan alherin sai da ya ja duk suka musulunta saboda haka ku je ku sake nazari da'awa da kuka ga in kuka ga an gurza da zafi to wurin zafin ne yawwa amma ba haka ba ba a dirar helicopter ka je ka samu mutanen ƙauye da ba san addini ba kaza kaza ko ka je ka kai musu mas'alatul khilaf in ka kai musu za su shiga don su duk rikicin da ka kai a shirye suke su ɗauka tunda zuciyarsu kamar farar riga ce in ka yarba mata bula ta ɗauka in ka yarba mata jan fenti ta ɗauka Allah ya taimake mu to gashi nan dai shine yake cewa ko yaghtasilu min aljanaba ko tace satartu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yaghtasilu min aljanaba maimuna tace na suturta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a halin yana wankan janaba faghasala yadayhi ya wanke hannayen shi thumma sabba bi yaminihi ala shimalihi ya ɗibi ruwa da hannun shi na dama ya zuba wa hagun shi fagasala farjahu wa ma asabahu ya wanke al'aurar shi da kuma duk inda mani ya tattaba thumma masaha biyadihi alal ha'iti aw al ardi sai ya sa hannun shi ya shafi bango ko kuma ya shafi ƙasa thumma tawabba'a ya alwala wudu'ahu lis-salati irin alwala shi ta sallah ghairar rijlaihi sai dai kafafuwan shi ne bai wanke ba thumma afaba ala jasadihi al-ma'a sannan ya kwarara wa jikin shi ruwa thumma tanaha sai ya ɗan matsa fagasalar kadamai ya wanke kafafuwan can nashi waɗanda ya jinkirta ta ba'ahu abu awana abu awana ya biyo ainihin wato a sufiyanu a wajen ruwaito wannan hadisi wa ibn fudailin da ibn fudailin fi satri a wajen ruwaya cewa sai ta suturce shi din nan babun idza ihtalamatil mar'atu babin da ke bayani akan idan mace ta mafarki ya za ta yi mace tana yin mafarki ne saboda ɗayan dalilai guda biyu ko dai ke mafarkin jima'i an yi jima'i da ita ko kuma ta yi mafarki haka siddan ba ta ga wanda ya jima'in da ita ba amma kuma sai ta tashi ko ta gama ni ko ba ta gama ni ba yana faruwa akwai sadda za ta yi mafarki akid ana jima'i da ita zan zo in ƙara bayani akan wannan insha Allah akwai sanda za ta yi bayanin ga jima'in amma bata san wane ne ya yi da ita ba to galibin waɗannan suwar ɗin sukan zo wa ya mace ne ta hanyar ɗayan dalilai kuma guda biyu surar farko ita ce ko dai ya zama tana da wani shaidanin aljani da hausa ke cewa namijin dare to shi kuma aljanin ko ya zama turo shi aka yi ta sihiri kenan ko kuma shi ya kawo kanshi saboda ashiki ne wato ya ganta yana so don haka sai ya shiga jikinta in ya shiga jikinta sai rinka ƙoƙarin zuwar mata ta mafarki yana saduwa da ita to in ya tashi zuwar mata galibi yakan zo mata da sura ce mai kyau ya zo mata da surar bature ko balarabe ko indiya ya ɗauke ta ya kai ta wani garden flower wani wuri mai kyau haka to in ta karɓa mishi ya sadu da ita a mafarkin shikenan sai ya ci gaba da zuwan mata a irin wannan yanayi kyakkyawa kuma cikin daɗi yana biya mata bukata to duk lokacin da mijinta na aure zo zai sadu da ita to za a samu matsaloli iri-iri daga ciki za a samu jufuf farjinta zai iya kafewa kat sai zama gaba ɗaya da ita da mijin zafi za su yi ta sha amma shi wancan shaidani in ya zo mata fa sai farjinta ya jike da maniya har ta tashi duk a jike to wannan akwai aiki akan masu rukuya na su mata addu'a ko su mata karatu a ruwa ko su hada mata magunguna da gwargwadon da ya ilimin da Allah ya basu na biyu idan ta kiyarda da shi to zai rinka mata wulakanci daga cikin wulakancin sai ya ɗauko surar mahaifinta in kana hira da mata sai ka ji ta ce sai ta ga babanta ya zo zai sadu da ita sai ta ga wanta ya zo zai sadu da ita sai ta ga kaninta ya zo zai sadu da ita to wannan wai ta ki yarda da shi cikin lumana ne shine sai mata wulakanci sai zo mata da surar wanda take jin kunya to anan na yi harkar rukuya jama'a na ga irin yadda fitintunu suke faruwa daga cikin fitinar da ke faruwa a nan sai shaidanin ya koma sai ya riya mata cewa wai fa babanta yana sha'awarta ne na haka sai ga ta fara raina mahaifinta ko wanta ko wani wanda da yake zuwar mata to ya kamata mata ku gane ba a yadda da abin da ake gani a mafarki har sai an je an binciki menene ma'anar shi dan ke ba annabiya bace annabawa ne duk abin da ya gani a mafarki to haka abin yake amma ki ga a mafarki kanin mijinki ya zo yana saduwa da ke sai kika gaya wa mijin sai mijin ya fara zargin cewa to ko yana son ya neme ki ne a'a haddasa fitina ce ta aljanu akwai wani littafi da ibnu taimiya ya yi shi asali an har hada maganganun ibnu taimiya ne akan aljanu sai babban malami mashhur ya faɗaɗa ya je duk inda ibnu taimiya ya wata magana ta aljanu akan aljanu sai ya haɗa shi katon littafi haka mashhur ya haƙaƙa shi yasa aka buga shi ya tattauna matsaloli da yawa kana buƙatar in kana harkar ruƙuya banda gano magunguna to kuma ka rinka karatu game da tarihi da rayuwar aljanu da ɗabi'unsu in ba haka ba sai su kai ka su baro ka yanzu jiya jiya nan a menene am express da safe aka nuna cewa ga wani masallaci ya fito a can wajen kwanan lambata a cikin niger state menene menene menene ba wani abu ba ne za ka iya ganin wuri yanzu shararre lafiya lau ba komai kana zuwa sai ka ga masallaci ya fito da surar ya shekara ɗari uku aljanu ne yana daga cikin hanyoyin da suke bi su ɓatar da ɗan adam don in ka ga yadda masallacin zai fito sai ka ce wannan masallacin yana nuna ya fi shekara ɗari da fitowa aljanu ne ibn taimiya har rubutunsu yana ganewa sai mutum ya zo ya ce alagafata malam ka ga wata wasiya da aka rubuto yana duba zai ce wannan aljanu ne suka rubuta shi ya san handwriting ɗinsu kana buƙatar ka ƙware game da rayuwar aljanu in ba haka ba domin me Allah me yace wal janna khalaqnahu min qablu min nari samun tun kafin a halarci dan adam aka halarci aljani ya riga ka dadewa a duniya tun zamanin annabi sulaimana alaihi salatu wassalam aljanu sun wuce fasahar da har yanzu mu ba mu kawo ta ba ba wanda zai iya zuwa makka yanzu yanzu kafin a bude ido a rufe kafin a kibta ido ya je makka ya dawo amma aljani kafin a kibta ya je ya dawo har yanzu dan adam bai kai wannan fasahar ba amma kaga aljani ya wuce wannan fasahar tuntuni yanzu akan wacce fasaha aljanu suke yanzu yanzu nan aljan akwai taxi da ake kukan cewa wai abin ko ƙarya ne gaskiya ne sai ka ga taxi ana cewa ina sabon gari sabon gari sai ka shiga kana shiga sai ka ji an ce an ganka a falastinu tafin aljanu ce in suka so sai su yi maka kashafi sai su buɗe maka kai sai ka ganta ina za ka je sabon gari sai ka shiga kana shiga daga nan tudun wada ko a gwaro sai ka ji an sauke ka a falastinu ko a jordan ko china sai mutane suna cewa karya ne ba karya ba ne kana buƙatar wato akwai laccar da na faro muku a muciya akan duniyar aljanu da shaidanu laccar da mun ci gaba da kun ga abubuwan mamaki irin waɗannan abubuwan aljanu sun wuce duk yadda kuke tunani jama'a duk yadda yanzu aljanu sukan shiga cikin kwamfuta su je su canza program ba ruwansu da wani password su breaking password ɗin su je su canza wani abin nan sai su zo su haddasa fitina ka zo ka ce wallahi tallahi ranka ya daɗe kaza kaza ne ai ga password din ma duk ka sa password din ka buɗe kai abin nan sai a ga abin ba yadda aka bar shi ba duk su ne saboda haka gaskiya jama'a aljanu sun zama mana larurar rayuwa ana rayuwa tare da su to yana da kyau kenan ko baka tafi kake rayuwa da shi ai ya kamata ka san yaya yake ko me yake ci me yake sha yaya yake game da kai wannan makirci yake maka baka tafe kenan da kake ganin shi balle aljanu ya kamata ka san duniyar aljanu the world of the genes ka san yaya duniyar su take yaya rayuwar su take amma ba haka ba jama'a aljanu suna yin abubuwa da yawa na batar da dan adam shine ya ma'ashar aljinni kad istakfartum min al-ins ranar lahira haka zai ce Allah ce ya ku aljanu kun batar da mutane da yawa shine duk irin wannan abin sai ka ji kawai gobe sai a tashi sai ka ga wata mangwara a nan sai ka ji an ce ga wani ruwa ya fito a karkashin ta aljanu ne za su je kawai su sako wani idan ruwa kawai shikenan kuma duk wanda ya ɗiba ya wanke idan shi sai a ga idan ya buɗe duk wa'azin da za ku yi mutane ba za su fahimta ba me maganin haka kawai ku je ku kapce wannan rijiyar ku ku buɗe ta ruwan ya watse ku fasa mutane kawai shi ke dara ce dara a cikaji dara yau wajen shekara ashirin da bakwai dara ta fada cikin rijiya yaro an sa mai dara sai ta fada cikin rijiya yaro ne karami shi ya ya manta daren ma ta fada can wata mata ta zo ta ɗibo ruwa haka kawai sai ta ga ruwa ya yi jau sai ta ce la ilaha illallah jama'a ga ruwan falala shikenan makwabci na muna zaune lokacin muna dinki ya tafi kai ce fa ne je samu gidansu mutum sun fi ɗari uku ya ce lafiya aka ce ai ruwan rijiyanku ya zama ruwan karama duk matan gidan ma an kore su karama ta fitowa yake magana matan gida har an samu manajan ruwa da mai karban kuɗi da wanda yake kaza duk an raba gida ya zama ya zama reka ma'aikatar hukumar ruwa ya kamata ku lura da kyau don haka mata da suke fama da irin waɗannan mafarkan daga cikin hanyar da za ki samu ki rabu da irin waɗannan muggan mafarkai shine na farko alwala wurin kwanciya na biyu in abin ya gallaba rinka karanta Wallahu da falak da nasi a cikin ruwa kina tofawa kina sha kina wanka sannan in an samu jufuf irin wancan wato aljanu yana zuwa yana saduwa da ita a bacci in mijin ya so saduwa da ita sai ya rinka jin zafi ita ma tana jin zafi sannan farji ya bushe kaf to ya za a yi shine sai a rinka karanta ayatul kursi ana karanta waɗannan jeren giyar amanar rasulu qul huwallahu falak da nas a cikin ruwa sai ta zauna a cikin ruwan sai ta rinka wanke ainihin jikinta da al'aurarta fes akan haka kullum da daddare za ta kwanta amma za ta yi haka ne bayan ta tabbatar da ta yi tsarki babu wata najasa a farjinta idan ta gama wannan sai ta je ta samu wuri mai tsarki sai ta juye kar ta je ta zuba a kwata yadda aka yi ɗaya biyu uku a ƙarƙashin haka sai ka ga haka ta kwaranye in ba ta kwaranye ba in sha Allah samu zuma sai ki haɗa da garin magarya amma kar ki sa kafur sai ki kwaba sai ki rinka sawa a cikin farjinki bayan kin karanta waɗancan ayoyin su ne ayatul kursi amanar rasulu qul huwallahu da falaki da nasi da suratul fatiha suratul fatiha ayatul kursi amanar rasulu qul huwallahu falaki da nasi ki hada zuma da garin magarya kakki sa kafur abin da yasa in kika sa kafur zai miki zafi cikin farji kuma za ki je ki sa ne a cikin farjinki duk yadda ta kwana uku haka tana yin haka da safe za ta rinka sawa zuwa la'asar sai ta je ta tsarki ta wanke shi ko a zahar haka ma'ana ya zauna a jikinta awa uku awa hudu wannan shaidani ne da suke wakiltawa ya je ya ainihin rike waɗannan jijiyoyi da ke kai laima zuwa ga farjin zai watse ya bata wuri da ikon Allah ina fata an gane to waɗannan irin abubuwan da suke faruwa jama'a abin da bukhari yake cewa idan mace ce mafarki yanzu ni da farko waɗannan bayanan na dube su ne a tsibbance a likitance shi ko imamul bukhari a matsayin shi na malamin fiqhu ne yanzu yake duban matsala idan mace ce mafarki yaya za ta yi za ta yi wanka ko ba za ta yi ba ga amsa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم إذا رأت الماء kaji wani malamin na Imam Bukhari mai suna Abdullahi ibn Yusufa at-Tinnisi almajirin Maliku ne shi kuma yace akhbarana Malikun babban malami Imam Maliku ya ba mu hadisi an Hisham ibn Urwa daga Hisham dan Urwa jikan Sayyidina Abubakar kenan eh an abihi ya karbo daga ainihin wato Urwatu dan Zubair shi kuma Urwa an Zainaba daga Zainab wace ce Zainab binti abi salama ɗar abu salama babban sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu ya bar ‘ya'ya daga cikinsu akwai salamatu akwai zainab akwai umar guda uku shine manzon Allah ya auri uwarsu ya rike su to zainab ce yau take ruwaito mana wannan hadisin ta ce an ummi salamata daga babata ummu salama ummul mu'minina uwar mu'minai kuma wannan daraja sai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nassin alqur'ani Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah uwaye ne na ainihin muminai annaha qalat tace mahaifiyata ummu salama uwar muminai tace ja'at ummu sulaimin wata mata mai suna ummu sulaimin wato alkunyata kenan ummu sulaimin sunanta rumaisa'u ko rumaisa'u hakikanin al'amari jama'a lokaci zai zo da za mu rinka kiran kulacca akan wasu sahabbai musamman mata saboda muna son a gane wacce gudunmawa mata suka yi wa da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muka yi haka sai mu rinka rabtu sai mu rinka hadawa matan yau wace gudunmawa ake sa rai su yi wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mata jama'a ita ta yi wa musulunci mara balale tun ranar da manzon Allah ya shigo ɗanta Anas da shi aka tarbo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar shi goma ya ce a lokacin mu ba mu san ma'anan manzon Allah ba mu dai mun ji manya suna cewa Allahu akbar ja'a rasulullah Allahu akbar ja'a rasulullah ana sai ce mu ne muka je da gudu muka tarbo shi muna makale jikin raƙumin shi haka ma'ana irin yan oyoyo barka da zuwa din nan nan da nan ana sai ce duk abin da ake ciki muna tare da manzon Allah ya ce kashe gari da ya huta sai mahaifiyata ta ɗauke ni sai ta je ta mishi maraba barka da zuwa bayan kaza kaza to ga ɗan ɗan nan nawa na kawo maka yayi shara yayi jajjage ya kai niƙa yayi abubuwan hidimar gida dai ma'ana ta yadda ta bautar da ɗanta ga manzon Allah don ya samu albarka ya samu ko bai samu ba wannan na daga cikin hidima da ummu sulaimin ta yi sannan wannan mutum da kaji an ce imra'atu abi talha ya ganta yana son ta tana zawarci sai ta ce ita ba ta kin shi amma shi musulmi ita musulma shi kafiri aure ba zai yiwu ba yace a kin dai gaban da kuɗi ne ta ce ba mu gana kuɗi a cikin harkata addini kawai in zaka musulunta shikenan sadakin ma ba a so to ya aka sai musulunta aka je aka ɗaura aure akan musulunci shine sadakinta shine jikanta yake cewa ba mu taɓa jin labari cewa akwai sadakin da ya kai wannan daraja ba aka zo aka yi aure shine Allah ya zubo albarka kai ran nan sai manzan Allah ya zo yana cewa inna lirrumaisa baitun fil jannati yace jama'a rumaisa'u tana da gida a aljanna ma'ana kat kenan to ke yanzu wace gudunmawa kike wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam waɗannan su ne salafiyat su ne matan salafiya na farko kin ji aikin da suke ke yanzu a matsayin ki ke yar salafiya ce ke kina bin sunna kina bin manhaji na salaf wace gudunmawa kike wa sunnar manzon Allah shin kina shimfiɗa wa mijinki yanayin da zai samu kwanciyar hankali ma yayi sunna wannan ma gudunmawa ce domin wannan mata ɗanta ne ɗanta ne ya rasu madadin ta tsalle ta ce ta shiga uku ta lalace ita da kanta ta yi wa ɗan wanka ta yi mai likafani sai ta ɓoye shi a wani wuri sai ta koma ta caɓa ado sai ta tashi ta haɗa girki mai daɗi miji ya zo ya ga a wannan ta juye ma ta zama amarya sabuwa ashe hikima ce na irin matan salaf don ta kwantar mai da yanayi ya ci abinci ya wanka ya zo suka kwanta aka sadu can irin hirar dare ɗin nan sai ta ce mai gida ce idan makwabtanmu suka zo sai ainihin suka ba mu aran wani abu ran da suka dawo suka ce za su karba za mu yi fushi ya ce a ko ɗaya sai mu ba su abin su ba wani tashin hankali sai ta ce to haka ɗan nan da Allah ya ara maka ya karba kai ma sai kai haƙuri kamar sai kuma irin fushi na mai gida ba ki gaya min ɗana ya mutu ba sai da janaba ta kama ni ta ce ka yi haƙuri je ka kai wanka yanzu asuba ta kusa ka je ka yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji matan salaf to ke yaya kike yan salafiya kina shan ɗamara ki ce yau sai dai kiyama ta tashi a gidan nan a kan ki za a tashin kiyama a gida ke ba 'yan salafiya ba ce kun ji matan salaf yanayi suke shimfiɗa wa maza saboda namiji tarairaya shi ake jama'a in kika bi shi da greda sai bi ki da bom kafin greda ta zo ta grandin kin tashi ku duba yadda wannan mata take jama'a ta aka ce imra'atu abi talha mata abu talha ce ta zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah inna Allah la yastahi min alhaqi wannan mata ta iya shirya yanayi wato shine da muke cewa in zaka auri mace ka auri nunanniya wadda ta nuna da rayuwa wasu 'yan mata sai suka yi fushi suka ce wa mala albani yana ta kashe musu kasuwa a'a wa likullin wijhatun huwa muwalliha yawwa wato abin da ake magana shine bahaushe ya ce kowace ƙwarya akwai abokin birminta mun kawo kissa ne game da khadijatul kubra da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta sai Allah ya shirya mishi wata gogaggiya wadda ta ƙware da duniya sadda matsala ta taso sai ta zama mishi kamar uwa abin da muke cewa shine in ka san kai dan gugurmayar da'awa ne to akwai irin matar da ya dace ka aura akwai irin matar da yake bata dace ka aura ba ba don bata da tarbiya ba sai don gininta da irin tarbiyyarta bai kai ta iya jura irin irin waɗannan halayen ba yanzu misali wannan matar ba wai tsohuwa ba ce anas da yake ba da labarin aurenta da ya zo ya gama shimfiɗa yadda auren yake sai anas ya ce doguwa ce mai kyakkyawan ido ya ce idanta malih ma'ana ido kamar ta ko bata sa tozali ba sai ga kamar ta sa tozali don kar ka ɗauta kawo wacce ku ba mu ce ko ta cukusce haka don haka ta kawo kanta sadaka anas da kanshi ya ce kyakkyawan mace ce abin da ake so a gane a nan shine wannan mata kun ga saboda iya ƙwarewarta da gogewarta kuna ji da ta zo za ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta ce inna Allah la yastahayi min alhaq Allah fa baya jin kunyar gaskiya wato za ta tambaya ne wadda akwai kunya to dan ka a ce ke yaya haka sai ta ce a'a Allah baya jin kunyar gaskiya tun kafin a faɗi gaskiyar ma hal alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat yanzu nan mace idan ta mafarki namiji na saduwa da ita dole ta yi wankan janaba faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah ya ce da ita na'am dole ne ta wankan janaba amma izara atil ma'a idan ta ga ruwan mani shine ta riga ta shimfiɗa wa annabi yanayin rashin jin kunya akan al'amura don haka sai ba ta ansa shi ma ba tare da ya ji kunya ba sallallahu alaihi wasallam to kun ga amsar wannan babi shine duk matar da ta mafarki namiji na saduwa da ita ko ta mafarki an sadu da ita da daddare ba ta gane waye sadu da ita ba ka'idar guda ɗaya ce idan ta ga ruwan maniyi ta wanka in ba ta ga ruwan maniyi ba babu komi a kanta ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am yana koma a ciki ne ko da ba a sai in ta ga sharaɗi sai in ta ga ruwan maniyi in ba ta gan shi ba shikenan ba za ta yi wanka ba ina fata an gane haka wannan hukunci yake ai ko da ga ɗa namiji to amma akwai kuma wasu matan waɗanda yake gaba ɗaya su za su yi ta mafarkin ba za ta taɓa ganin ruwan mani ba babu komai shikenan ba wanka a kanta kenan inna ma dai kamar yadda ne ishara jama'a irin waɗannan mafarkai da mata suke fama da su sukan zama musu matsaloli iri-iri shi yasa yana da kyau in yi amfani da wannan damar tun da zamu saurara a nan dan ƙara haskaka musamman wanda yake da 'ya'ya'yan mata ya kamata in ma kai da kanka ko ka sa mahaifiyarsu ko kishiyar mahaifiyarsu a rinka bincika su galibi yara mata suna da matsaloli waɗanda ba sa bayyana matsala ce matsala sai ta yi aure sai ka zaunar da su lokaci zuwa lokaci ke cikin ku akwai wadda take yin mafarki mafarki kamar ya sai ka ce a ba kwa mafarkin wani namiji yana zuwa yana cewa yana son ku sai ka fara musu da yadda kwakwalwarsu za ta iya ɗauka saboda in aka gano wata tana da matsala ai saurin a bada matakin kariya kafin don wata sai an yi aure jama'a da an yi aure mai gidanta ya je zai taba ta sai ta lankwame sai a ce ya auro yar bori wallahi lazim ya sha faruwa iyayen ba su bincike ta ba ba a san tana da matsala ba wato abin jama'a ni abin da yasa na sha irin wannan kwaramniyan ne a matsayin mai fatawa a matsayin mai wa'azi a matsayin mai rukuya wata sai an je an yi auren jama'a da namiji ya taba ta sai ta lankwame sai ta faɗi in ta fara bacci shikenan sai gobe karfe tara na safe to sai uwar shi sai ta kullace ta ka je ka auro yarinya yar bori sannan sai ta tafi wurin uwarta ko ubanta kun cuci ɗana yarku ashe yar bori ce yarku tana da iska yarku su kuma ba su sani ba su kuma sai su ce a'a ƙaharu a bakinku yan mu lafiya lau take ba ta taɓa wata matsala ba a gidanku ta fara sai ka ga duk abu ya kwaɓe gaskiya ne ba ta taɓa yin matsala ba sai a gidansu su kuma gaskiya da suka gani sai su ruɗe to yana da kyau a rinka bincike jama'a amma ku sani lallai lazimta bin shari'ar musulunci shine tsari daga duk waɗannan shaidanu jama'a sannan a daina sakan musu ragama duk yadda suka ɗan tsorata suka ɗan firgita ki rikice ki ke ma ki yi na maza in yazo zai sadu da ke a baccin ne ki kiyarda ki rinka addu'o'i bismillahi wa ba'atu jambi allahumma ghafirli zambi wa akhsi shaytani وفك رهاني وجعلني في النبي الأعلى wannan hadisi sahihi ne al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito shi kina cewa da sunan Allah nake aje barin jikina Allahumma ghafir li dhanbi Allah ka gafarta min laifukana wa akhsi shaytani Allah ka wulakanta shaytani na waj'alni fin nadiyyil a'la ko wa fukka rihani ya Allah duk wani abu da ya nauyace ni mai yiwa ka san wani lokacin kana da bashi kana da wasu rigingimu har kana bacci sai ka ji ka farka bashin na ya buga kirjinka shine wa fukka rihaniya Allah duk wani abu da ya nauyace ni Allah ka yaye mini shi waj'alni fin nadil a'la Allah ka sa ni cikin bayinka madaukaka ku koya wa ƴaƴanku da matanku ire-iren waɗannan addu'o'in ƴan ƙanana da ba sa iya yi a rinka tofa musu ga annabi Ibrahim yana wa Isma'ila da Ishaqa annabi Muhammad ya zo yana kwaikwayo yana koyi yana yi wa Hassan da Husaini ko ka taɓa tofa wa ‘ya'yanka addu'a? Lalle ne ahli sunna ku sani cewa ƙur'ani da sunna shine hirz shine tsari Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu saurara a nan insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu